عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب كيف وجوب الحج باب ديزو يا يا أكا وجبت حج كتب عليكم الحج كتب عليكم الحج أو وجبت مك حج كتب فعل مال مبني لما لم يسمى فاعله ونور نساء فعل مال مبني للمجهول أمانا لما لم يسمى فاعله و الحج عليكم الحج الحج نائب الفاعل kenan ku eh haka yake alhajj an wajabta muku hajji wa ya wajabta kowa ya sani ko ana bina'i lil majhul ko saboda wanda ya abin kaskantacce ne ba a son a faɗi sunan sai a ce duribal amiru an da ke amir waye bugi sarki ba za a fada ba don kaskanci ne ko ko ko don abin ya shahara shahararre ne bayyana yake kutiba alaikum alhajju waye zai wajabta hajji Allah faqila ya rasul ya rasulullahi fi kulli amin sai aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace shekara hajjin yake wajibi qala la yace a a walau qultuha lawajabat da na ce i da ya wajaba kowa kowace shekara sai kaje kai aikin haji alhajj marratan hajj marso ɗaya fama zada fa huwa tatawwu'un abinda ya karu kan ɗaya tatawwu'i ne an fahimta ko to manzon Allah ne ya ce an wajabta muku haji suka ce kowace shekara yace a'a so ɗaya ne قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس نحوه باب المواقيت في الحج باب وانا باب المواقيت في الحج كوكو باب المواقيت في الحج دك لابد من التقدير المو... المواقيت جمع ميقات والميقات إما زمني أو مكاني فالميقات الزماني أشهر الحج ابتداء من شوال ذو القعدة ذو الحج أليس كذلك والمكاني هو الذي سيعين الآن إن شاء الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال أن كربون عبد الله بن عمر الله يكرم سيداتي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل حليفة manzon Allah ya sanya mikatin mutanen Madina shine Zulhulaifa qaryatun bi zahir al-madinati nabawiyya ala tariqi makka tab'udu an al-madina hawalay tis'atu akiyal kilu wani wuri ne daga daga nan zuwa Madina kilo tara ne kilomil kilomil tara kenan ko zulhulaifa kenan yanzu ana ce da shi abaru ali na ake yi in kaje zaka ga mai da wurin kaman gari saboda yin mikati wali ahli shami aljuhfa mutanen kasan sham kuma aljuhfa nan aka ukkata musu mawdu'un bainal baina makkah wal madina yaqau sharq rabigh ila janubin ala masafati 22 kilo wali ahli najd qarnan mutanen mutanen najir kuma karnan manazil inda aka wakata musu kenan qala yace qala ibn umara abladan umar yace Allah ya kara musu yadda amma hadhihi as-salasu fa inni sami'tuhunna min rasulillahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan guda uku da na kirga na jiyo su ne da kunni na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa balagani yace labari kuma ya iso min annahu wa qatali ahlil yaman ya lamlam cewa manzo Allah ya saka ya lamlam ya zama mikatin mutanen yaman wannan jin labari ya ji amma wancan guda uku da kunnensa ne ya jiyo kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce wa qata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jazm قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك أنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وأبلا يدام أباس شيء يروي تسيش قد يلملم شيء بيتي بلغني بمعنى يجدك كيرا هن لأهلهن waɗannan inda aka keɓance aka ce kar mutum ya tsallake su za shi aikin hajji ko umara sai da ya ɗau harma ya ce hunna lahunna wa li ahlihinna hunna li ahlihinna waɗannan mawaƙi na mazuwa wajen ne waɗanda ke zaune wajen wa li kulli atin ata alaihinna da kuma duk wanda zai zo ya shige ya je maka saboda hajji ko umara ya biyo wannan wajen shi ma mikacin shi ne min ghairi inna ba waɗanda za su zo wucewa ne mimman arada alhajja aw wal umrata wa man da wanda yake nufin haji ko umra in dai ta hanyar zai shige to da ya kai wajen shi ma mikacin sa kenan ba lalle sai mazauna wajen ba wa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a wanda kuma yake kasa da haka daga inda yake bai kai mikatin ba to daga inda yake zai dau harama har mutanen makka in ya fito sai je labbaika allahumma labbaika hatta ahlu makkata min makkata wa'annan mikati sune aka sha duk wanda zai aikin haji kada ya tsallake su su ya dau harama ya sa menene ya yi shiri ya shiga cikin aikin haji kenan in mutum ya wuce su da kuskure to akwai abubuwan da zai yi an fahimta to ya ce har mutanen makka daga makka su ma za su ɗauka mutanen jidda kuma fa daga ina za su ɗauka su ma daga jidda to in za su ɗauka daga jidda to ya mana jidda ta zama mikaci kenan? tana ne? ya bayan mikaci kafin ya shiga cikin ruwa fa mikaci na kafin jidda to da suka auna suka gani so ga mikati nan ga mikati nan ga mikati nan mikati mafi kusa a shiga maka da suka auna shi suka ga shi da jidda daidai suke shi sa suka ce al-ihramu min judda littafi aka ayin ayatance ne na ce akan wa'annan matsaloli an fahimta to wanda zai ya fito daga kasar afirka da yake zai aka ce yanzu mikacin su ya fada cikin ruwa yayi menene da menene to yaya zai yi in ya sauka jidda sai ya ɗauki ihrami duk abin da za ka faɗa ba ka da jazmance kaulan wahidan malamai sun ƙari juna ilimi wani suka ce ka ɗauka daga jidda ya yi shi ne al'ihramu min judda har littafi aka yi a haka an fahimta isa wanda ya ce ya ɗau ihrami a karkace yana da akwai hadaya karkace aikin shi bai ba in ba ka da wannan ra'ayin adalci ake yi kada ka ce a'a abinda kai ka sanin nan shi kadai ne a'a kai bayanin cewa malamai kaman ka ko sama da kai su ma ga abinda suka faɗa eh kuma ba za ka riga su shiga aljanna ba saboda rashin adalci shine in mutum ya je tsinto abin duk matsalolin da yake faruwa kenan matsala an karanta shi mun karanta su shekaru 40 baya an ce ne ai rubutu an zo an zo an karantar da su an wuce da kowa ya dawo ya zo daga baya zo ya je tsalle ko ya ga wata matsala shi ya samu yana so a san shi ai to dan menene yake menene duk matsalolin da suke suke ya musu hazo ba mu karanta su ba wuce su duk matsalolin da matsalolin da ake kawo su ana ta hayaniya ana ta hayaniya mun karanta su shekara 25 da suka wuce ba wuce lafiya ba to kuskure aka yi abadan haka ne kai mutum kowa yana son a san shi kowa yana son kaza kowa yana son kaza shine yake kawo matsalolin duk aka kasa zama lafiya kuma aka kasa fahimtar ma ina addini ina aka sa gaba eh kowa ba shi da na gaba da shi kowa ya tsinto magana an karanta an yi an gaba da ita shekara 25 wata kila lokacin baka iya sa wado ma kai daga baya da an zo an samu shi kenan ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shi ne sai ka je in ba abin da ka kara ma addini sai hayaniya kuma abin da aka ce ka ilmantar da mutane natsuwa ba ka zo ka kara musu hayaniya da rudu ba in ka lura yanzu duk rudu ake yi natsuwa kaɗan ake samun natsuwa to kuma ilimi ya zama rudu to me kenan ya zama ilimi kenan باب في الاغتسال في الإحرام باب ديزونا إما تنزي لو هرما ييوان كاتكنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه قال يتيه ya karbo daga mahaifinsa mahaifinsa ya ce in tara almiswar bin makarama wabnu abbas fi ghaslil muhrimi ra'asahu wa'annan almiswar bin makarama da bin abbas su ne suka yi suka ƙari juna ilimi yaya mai wanda ya shiga harama ya zai wanke kanshi wannan ce kaza wannan ce kaza fa'arsaluni ila abi ayyub al'ansari mai ba da labarai ce sai suka aike ne suka aika ni na je wajen abu ayyub al'ansari na tambayo shi yaya al'amarin yake da tambayo shi kaifa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya silu ra'asahu wa huwa muhrimun na tambayo shi yaya ya ga manzon Allah na wanke kansa a halin kasancewa yana cikin ihrami fa'ataitu aba ayyub sai na zo wajen abu ayyub wa huwa bayna karnai albi'ir na same shi yana kan rijiya karnai albi'ir shi ne aka haka rijiya bakin rijiya akwai katako da ake sakawa a ciki sai na same shi a kai wa kar satara alaihi bi saubin ya suturce jikin shi ya kawo tufa ya lullube jikin shi fa sallamtu alaihi sai na yi mishi sallama fa damma sauba ilaihi sai kama tufansu ya kara nufe jikin shi fakultu sai na ce arsalani ilaika arsalani ilaika ibnu akhika ibnu abbas dan dan uwanka da ibnu abbas shi ya aiko ni zuwa gare ka yace kaifa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu yaya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke kansa fa amarra yadayhi ala ra'sihi muqbilan wa mudbiran sai ɗora hannun shi haka ya je habbaya ya dawo yadda ya gani ke magana ta ƙare ko قال أخبرنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم tajarrada lil ihlali wa ghtasala suka ce manzo Allah ya fitar da yatu ya ya kobe kayansa yayi wanka suka ce wannan hadisin ya akwai magana sanaduhu da'if babun fi fadl al hajj wal umra misrat bil mahrama da Abdullahi dan Abbas dukkan su ba wanda yake kuma baya fa a cikin ilimi amma suna shakka a cikin wanke kan mai sai suka ɗauko mutum suka ce je kaka tambayi wa abu ayyub al-ansari yaya ya gani duk tun daga zamanin sahabbai har ana da kasa kowa na da na gaba da shi kowa na duk inda ka kai akwai na gaba da kai to sai aka zo aka waye gari aka samu lokaci kowa shugaban kansa ne kowa malamin kansa ne kowa kaza kaza kowa kaza kowa kaza kaza to sai mas'ala ta zo ta zama ruɗu kowa na da masallacin sa kowa na da loudspeaker din sa kowa na da whatsapp din sa kowa na da youtube kowa na da almajiransa da za su je su sassaka to sai aka cika duniya da hayaniya da rigima da kowa ya rasa menene daidai an fahimta ka'ida ba za a bude masallacin juma ba sai an nemi izini an ba da izini waye zai zama limami shi an samu limami mai natsatsen limami wanda zai je ya tarbiyyantar da al'umma ba zai je sa ya koya musu tawaye ya koya musu rigima ya koya musu hayaniya ya koya musu rashin girma na gaba ba in aka yi wannan ba za a taba zama lafiya ba shi a samu malami wanda yake natsatsi wanda zai ta karatu yana karantar da su yana ilmantar da su to yanzu sai aka waye gari kowa zai iya bude juma'a kowa zai iya sa karatu a masallacin shi kowa zai iya bude kofar gidansa ma yana karantarwa kuma ya sa littafin da yake so kuma ya faɗi abin da ya ga dama kuma ba wanda ya sai ce mishi ka gyara to ya rayuwa za ta zama kenan eh ya rayuwa za ta zama eh sai a shiga rudu to ba a shiga ma ba kenan an shiga Mhm. Mhm. kuskuren wa ya to sai ya ce sai ka ce kuskure ya yi alaka guda biyu alaka ta jini alaka ta addini i- aqida wace wace ce wace alaka ta fi karfi eh saboda me annabi nuhu yace inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq yace innahu laysa min ahli innahu Allah ya kawo bitauki innahu laysa min ahlika innahu amila ghayra salihin innahu amalun ghayru salih me yasa ya zama ba ba ba ba, ba, ba iyalansa ba shi ya haife shi jininsa ne duk da cewa jininka ne to ba isa ya zama iyalanka ba sai ya bi aqidarka sai ya dauki addininka eh ba haka bane ba muawiya tura abi sufyan yana zaune wani mutumin kauye yazo yace ayi ma muawiya sallama khalifa gin ayi masa sallama wane ne kace dan uwansa ne sai tashi je tiryan tiryan muawiya kuma nesa yake shi an tsallake dan sai an tsallake aka je aka same shi yana cikin mulki wani zo yana sallama ya ce yana so ya ganka wane ne ya ce shi dan uwanka ne ce a kai me me me min gadi kai baka san yan uwana bane ya ce kai baka san yan uwana bane ya ce ban san shi ba ya ce dan uwanka ne ce to bari ya shigo da ya shigo ya ce ta ina muka hadu ta ce daga annabi adam sai ce wannan zumunci ne da mutane suka tsinka shi suka watsi da shi ana awwalu man yasilu ba haka bane ba babun fi fadli wal umra babin da yazo na bayanin falalan aikin haji da umra muawiya ibn abi sufyan ba karaman abin nan bane ba fa da yaje kasan sham yaje zauna ya dawo madina da kaza na mulki da azalin yadda ake azazzara abubuwa sai na umar ya ce a ya kuma kaje ka tawo mana ya ce ai khalifa in ba haka muka yi ba za su ci nama mu danye wayannan mutane rumawa ne fa duniya ta tana hannun su su biyu ala sharq da gar sharq su ne rumawa kenan su ne duk kasan europe duk kasashen turawa garba kuma su ne majusa kasan iran kasan mene da menene shekara nawa suke rike da duniya suke ci suke da karfi a duniya kamar yadda yanzu karfi ya zo koma kuma hannunsu su biyu din turai da rasha da menene da menene ba haka bane ba to sai aka samu ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a cikin ƙurarren lokaci sai aka tafiyar da mulkinsu duk baki ɗaya kasan sham suka zo ya zo zama kasan musulunci ma'auya na nan haka zo ana mulki har ana jagoranci har har izuwa yau kasan wayancan kuma su kuma farisawa majusawa ne bauta wuta suke yi ba su ba san Allah ba ba su yarda da Allah ba suna bauta bauta ne to shi yasa da aka yi yaki su majusa suka ci yaki sai aka ce alif a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasri allahi yansur man yasha'u ila akhir al-aya alaysa kadhalik to da aka ci su yaki sai manzo Allah ya ga cewa waɗannan rumawa ne kasar rumawa ne sun yadda da da Allah da manzansa da sun yadda da Allah da manzanci sai dai ba su yadda da manzancin manzon Allah ba yace waɗannan sun fi kusa da mu waɗancan ba su yadda da Allah ba majusawa ne bautata wuta suke bautawa to sai musulmai ba su ji daɗi ba an tare da ba musulmai bane kuma ba su yarda da manzon Allah ba amma sai manzon Allah ya duba to ai waɗannan ni ne suka ki yarda da manzanci na amma sun yarda da Allah akwai Allah mu da su mun yi musharaka a wancan kenan to wannan yana da sauki amma waɗancan su tun daga asali ma ba abin da ya hada ba su yarda da Allah ba to shi yasa aka da yace lillahi al'amru min qabl wa min ba'du yace wa yawma idhin yafrahul bi nasrillahi yansuru man yasha ba wai an ba wai an taimaka ma musulmi bane a'a waɗanda suka yarda da Allah kenan an fahimta to shine a lokacin ana ta fama ana ta yi ana ta yi kasan sham suka zama musulmai yaki fa musulmai suka yi cikin shekara nawa aka rusa daular da aka shekara nawa ana cin daula aka zo kuma nan yamma gabas yam mutanen yamma aka zo kuma mutanen farisawa kenan zamanin sayyidina umar aka ci su yaki aka kawo shugaban su yazdajrant a cikin ƴaƴansa da aka ribato aka zo shine sayyidina umar ya dauki ƴarsa ya ba sayyidina ya ba al-husaini dan sayyidina aliyu ya aure ta to wannan jini shine shi ake girmamawa fa har yanzu ba wani wani abu bane in ba ka ba alhassan da husain duk ɗaya da jikokin ɗayan jikokin wane ne ƴaƴan wane ne ƴaƴan fatima ne ƴaƴan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda wancan jinin na na farisanci na majusanci shine suke girmama wannan har yanzu ba abinda suke so su dawo da shi sai daulatul faris daular farisiyya majusanci abinda suke so su dawo da shi kenan duk abinda aka fada ba karka bata lokacin ka ƙarya ne duk abinda aka fada duk abinda inda za a ji a dawo wallahi ƙarya ne wanda bai san su ba shi yake wahala ya yi fakana ya je ya yi lakca ya je menene da menene ba abin da zai sa su daina shi sun cimma burinsu kuma burinsu ba zai taba cika ba har ana da kasa amma su zauna lafiya da kai wallahi ƙarya kake ba kai sa su zauna lafiya da kai ba duk abin da za ka je garin su ka je karbi kudi ka zo ka saka kai barna kai barna wallahi baka isa ka zamo kaman su ba kamar yadda yahuda yahudu falasha na na Ethiopia an yadda da su yahuda sun yadda da su sun karbe su duk abin da za ka yi baka isa ka zamo kaman su shi dai ka je ka yi musu hidima ka yi musu abin da suke so ka barna ta kasar ka suna ka baka kudi kuma ba wanda ya taba yi ya ci nasara kuma ba wanda zai yi ya ci nasara insha Allah قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي حجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة حج دا الله يكربا لا دن دا الله زي بارشي الجنة وأمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب umura kuma biyu suna kankare abin da ke tsakanin umura ta farko da ta biyu na zunubai insha Allah قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه duk wanda ya aiki ya nufi ɗakin ka'aba ya je aikin haji lam yarfus arrafasu bai sadu da iyalansa ba wa lam yafsuk bai fasikanci ba arrafas uhilla lakum lailatul siyami arrafasu ila nisaikum raja'a kama waladatu ummuhu sai ya fita daga sai a kanka a yafe masa zurbansa ya dawo kamar yanzu aka haife shi babun ayyul hajji afdalu wani aikin hajji ne yafi wani hajji ne yafi قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل أنت ما يمنزو الله صلى الله عليه وسلم وانا أيكين حج نيفي قال العج والثج العج والثج يتي وأن سوني أيكين أيكين نيفي العج يعني التلبية والثج يعني إهراق الدم تلبية كما دا زبد جني معنى هذا يكي me yasa suka fi an samu abubuwa guda biyu kenan talbiya mana ka yi zikirin Allah ka ambaci Allah ka yi makanka wastajju kuma ka yanka hadaya ka bayar wannan tasirin shi na kanka wannan kuma tasirin shi ta'adda ila ghairika to sai ka hada su guda biyu din to shi yasa hajjin ka yafi in aka dauka wanda yayi talbiya ne zikiri ne bai ciyar ba aikin shi da yayi ya takaita akan shi wanda kuma ya ciyar bai zikiri ba aikin shi bai cika ba kenan sai kai ka hada duk baki daya al'ajju wasajju babu ma yalbasu al-muhrimu min as-siyabi babin da yazo na wace irin tufa mai aikin hajji ko umra zai in zai dau harama wanne ne zai wace irin tufa zai saka zai dau harama da ita قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى هو ابن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ma nalbasu min as-siyabi idza ahramna yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zamu dauki harama me zamu saka tufa babban riga zamu sa wando zamu me zamu sa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تلبسوا القمص كركو ساري غنا ولا السراويلات كركو سا وندو دا aka saga mai wando ولا الامائم كركو daura rawani ولا البرانس كركو سا burnu siriga da yake da hannun irin mai mai hula sama irin hula mutriguna mutanen maghrib kenan ولا الخفاف كركو سا khuffi illa an yakuna ahadun laysat lahu alani sai dai in mutum ba shi da takalma guda biyu فليلبس الخفين تؤمباش إذني يسا خفي وليجعلهما أسفل من الكعبين معنى ينكي كينا هر أغانا غني إدن ساهوسا ينكي زوا كسا كينا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران كان كسا تفن دعك فيسا مسا تراري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعصاء قال أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يتياج أبلا بن عباس يتياج منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي من لم يجد إزارا duk wanda bai samu kwarjalle ba abin da zai daura ba falyalbas sarawila in ya zama na larura zai sa sai sa wando wa man lam yajid na'alaini wanda bai samu takalma guda biyu ba falyalbas khuffaini an bashi izini ya sa abin nan kenan khuffaini khuffi guda biyu qala qultu aw qila ayaqta'uhuma in zai sa khuffai guda biyu in zai yanke su saman su yanke su ya kai su har ya tsallake irin sahunsa qala la yace a a saboda za a yi tabziri kenan tunda larura ta kama to an bashi izini to malamai wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza an ba shi izini amma zai yi kaza amma zai yi kaza ba abin da ya zo nasi a cikin wannan قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المهرم أن تنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم مي وند زي توكي هرما زي سكا قال لا يلبس القمص قمص كد أساري بنا ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجدر عليني سيدي متن باشي دا تاكلمي دا زي سكفن سأشكي تو كده يتفيا حكا نيجي جمع كنسا فليلبس خفيني كيسا خفي قدابيو وليقطعهما أسفل من الكعبين sai ya yanke tsawon har ya kai wurin idon sawu ya yanke kasa da idon sawu babu wani babi asibu inda al'ihram shafa turare ko fesa turare ko amfani da turare lokacin da za a ɗau harma in ka ɗau harma ba ka da izinin da za ka yi waɗannan amma kafin ka ɗau harma tun da kasan za a ɗauki lokaci ba ka yi wani ba kar jiki ya zo ya yi gumi yana tsami yana bashi sai ka fafi sai ka yi sai ka gama shirin ka baki ɗaya an fahimta aikin ibada shine kafin ka shiga aka hana ka Am- in ka shiga aka hana ka amma kafin ka shiga ba a hana ka ba aka ce ana cewa ana kiran sallah as-salatu khairun minan nawm ba za ka ci abinci ba za ka sha ruwa ba amma dab da lokacin ka ci duk abin da za ka iya ka cika cikin ka kana gamawa aka kira as-salatu shikenan kai daidai to haka wannan turare aka ce ba za ka shafa ba amma kafin ka shiga ihrami ka ce ba shiga ihrami ba shine daura zane ba ko yafa ba a'a labbaika allahumma labbaika hajjan aw umratan to ka fara aikin kenan to kafin ka faɗi wannan sai ka kinsa baki ɗaya ka shirya ka fesa turare kai abin da za ka yi ya zama ba za ka buƙaci turaren ba kuma har zuwa wani lokaci an fahimta قال أخبرنا حجاج بن من هالٍ قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت عن كربونك أنا عائشة الله كرمت داتتي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب tace ni ke fafa ma manzo Allah fi sa mishi turare da shafa masa da turaren da yafi komai qala wa kana urwatu yaqulu lana tatayyabu qabla an tuhrimu ku shafa turare kafin ku dau harama wa qabla an tufidu yawman nahari da kuma kafin ku yi izu tawafin ifada ranar ranar sallah قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد تجي لقد كنت تبس ناكسا إنا شافا ممنزو الله تراري تراري ما في كون تراري نسام قال أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ناجي عائشة الله كرمت داتنا تشيوا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لحرمه وطيبته بمنن قبل أن يفيض kafin ya dau harama ne na bashi turai na shafa masa da aka zo kuma ranar sallah aka yi kama aka yi tahallul kafin aje tawafil ni na shafa masa turare باب في النفساء والحائض إذا أرادتا الحج وبلغتا الميقات يتي ونمي بابي mace mai nifasi ko mace mai haila in suna son su yi aikin hajji suka kai mikati ya za su yi an fahimta? aka ce a yi kaza a yi kaza a yi sallah raka a biyu to mai haila mai nifasa ya ba za su yi sallah ba to ya za a yi za su ɗau harama ko ba za su ɗau harama ba ala haddasani usman ibn muhammadin ala haddasana abda an ubaidillahi an umara an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha ta qalat an karbo daga nana aisha Allah ikara mata yadda ta ce نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أسماء تاهيه تاهيه محمد بن أبي بكر أوجن شجرة الشجرة التي ذكر أولادة أسماء عندها هي الشجرة المذكورة في الحج الإهلال inda ake ɗaukar harama da aka je ana zaune ana shiri ana shirye-shirye sai aka haife shi فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل سيما الله يجمع أبو بكر تيوانك تجي لبيك اللهم لبيك تشغى أيك حج كسر يوم متنا هيلا كوتنا بيكي نفاسي بايا أنا شغى أيك حج akwai abin da zai hana amma ba aikin hajji duka ba an fahimta ya ce ki komai ban da gaira Allah ta tufi bilbaiti tawafi kadai ne ba za ta yi ba za ta yi sa'i bai da safa wal marwa za ta je mina za ta je arafa za a yi komai da ita gaira Allah ta tufi bil bait قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حديث أسماء بنت أميس حين نفست بذي الحليفة ألوكة لتحيه أزل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر سيما الله صلى الله عليه وسلم يأمر أبو بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل سيما الله يسمى أبو بكر كتشي متى تهيمي تغتسل وتحل تيوانك تتي لبيك اللهم لبيك حجا باب يتي وانا بابي في أي وقت يستحب الإحرام ولنوك تيني أكفسون أو حرما قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا عبيد عبد السلام ابن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة يتي دغ عبد الله بن عباس yace manzo Allah ya dau harama ne bayan yayi sallah in zaka dau harama sai ka je in lokacin sallah ne kai sallah in ba lokaci bane kai nafila qala yace aka fi so bai ce ya wajaba ba ko qala akhbarana isaq قال أخبرنا النضر هو ابن شميل قال أنبأنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأحل في دبر الصلاة منذ الله صلى الله عليه وسلم يا أو حرمي يا ساك يا حرمي إتي لبيك اللهم لبيك باين صلى باين يا صلى باب في التلبيه babin da ya zo na talbiya mecece talbiya talbiya ita ce kace labbaik allahumma labbaik qala akhbarana yazid ibn harun qala anba'ana yahya ya'ni ibn sa'id an nafi' an ibn umara أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبى قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai talbiya sai ya ce ga talbiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية منظر الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال يحيى وذكر نافع أن ابن عمر كان يزيد nafi'un ya ce abdullahi dan umar ya kasance yana ƙari kan wanda manzon Allah ke fara ce ya ƙari wa'annan kalmomi ya faɗe su ya ce labbaika war ragba'u ilaika wal amalu labbaika labbaika to sai aka ce kana ibn umar ya ka annabi umar kana yazidu ina mana kana yazidu yana ƙarawa daga gare shi ko shi ma haka ya jiyo da shi kana ya zidu ya zidu ma za ya zidu min indihi au riwayatan ma huwa dalilu ala zalika eh eh wannan bai sai zama hujja ba bai sai zama hujja ba ya sai zama hujja bai sai zama hujja ba don an sa Abdullah bin Umar yana da tsananin bin sunna aka ce kana yazidu wannan ziyadan sai ka ce a riwaya ce ina hujjarka ka ce saboda mun san ya san sunna ba zai kara da kanshi ba a wannan a wajen girmamawa da ladabi da menene za a iya karba amma wajen hujja ta ilimi ba hujja ba ce ba hujja ba ce in ba haka wadda babu ɗaya cikin sahabai da za a yi ta bugawa da juna a ce kaza a ce kaza a ce ai mun karanta wannan matsalar cikin menene da menene da menene ba kariye daga gare shi ba ya? ehe babun fi raf'i sauti bi talbiya babin da ya zo na talbiya din nan ana son a ɗaga murya قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن الصائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي أتاني جبريل جبريل يا زومين ملائكة جبريل كينا فقال سيتي مر أصحابك أو من معك ka umarci waɗanda ke tare da kai ko su habbanka an yarfa'u aswatahum bit talbiya su daga muryarsu da talbiya aw bil ihlal ko kuwa ihlal su daga muryarsu ma'ana kar a yi su a ɓoye mala'ika jibril ne zai fada manzon Allah manzon Allah kuma ya fada ma sahabbansa قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده نحوه باب الاشتراك في الحج باب يزو نين شرعي أتكين أيكين حج ذاك جي كي أيكين حج دك كي ميكاتي كتي لبيك اللهم لبيك حجا to duk abin da ya same ka sai ka dauki nauyin wannan kaya da ka dora ma kanka amma ka ce labbaik allahumma labbaik hajjan wa mahalli haythu habasta inda duk larura ta tsare ne to na waro aikin ya warware ke to shi kenan da an hana ka shiga ko kolera ko menene da menene to ba sai ka yi ba sai ka sake zuwa karama ba قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال ابن خباب قال فحدثت إكرمة فحدثني عن ابن عباس أن ضباءة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والنبي ورأى الله تزوجا من الله ستتشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أحج فكيف أقول يا من الله إنا سوي أيك هجي فكيف أقول ميزان شي قال سي من الله شي قولي كي لبيك اللهم لبيك لبيك wa mahilli haisu ta habisu ne kaga ta yi sharaɗi kenan labbaika Allahumma labbaika ka ka kulla aikin haji kenan sai ka tafi sai wani abu ya hana ka dole bari ka zo karama amma sai kai wannan sharadi wa mahilli haisu ta habisu ne ma'ana warware aikin haji na inda larura ta tsare ni kenan to shi kenan da wani abu ya zo ya hana yin aikin haji ba wajibi ne akan ka sai ka zo ka biya ba fa inna laki ala rabbiki mastathnaiti wannan togacewa da kai din nan Allah zai miki zai miki amfani wajen Allah subhanahu wataala ai ka zan tayi hikima ko babu fi ifradil hajj babin da yazo na yin aikin hajji ifradi aikin hajji ko ifradi ko tamattu'i ko qirani abinda ake ce mai ifradi kowa ya san shi abinda ake ce tamattu'i kowa ya san shi abinda ake ce kirani kowa ya san shi an karanta su duk baki ɗaya kowace shekara قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج daga nana aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi babu fil qirani babin da zuwa na bayanin haji qirani قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن مطرف قال قال إمران بن حسين إمران بن حسين كما يتي إني محدثك بحديث ni zai maka wani hadisi la'alla Allah an yanfa'aka bihi ba'du Allah zai sa wannan hadisi ma amfani daga baya innahu kana yusallamu alay yusallamu alayya innahu kana yusallamu alayya ay mala'ikuna yamishi sallama imran bin husayn ko an san labarin shi wa inna ibn ziyad amarani faktawaitu ibn ziyadin ya umarce ni sai na je na yi kai lalas fatu bisa alayya sai mala'iku suka zo- daina zuwa su gaishe ni saboda da na dogara ga Allah na mai da komai ga Allah yanzu kuma na yi dabara ta sai mala'iku suka daina zuwa hatta zahaba asarul makawi har sai da inda aka yi min lalas aka yi min kahu aka yi min kayi din lalas sai da duk alaman duk ya tafi babu wata alama واعلم أن الم- واعلم كسني أن المتعة حلال في كتاب الله حج متعة حلال نأتي لتاف الله لم ينهى عنها نبي باب وانا النبي يهنا ولم ينزل فيها كتاب للتافي ال- القرآن بسوق يا حنابا قال رجل برأيه ما بدا له wani ya zo ya faɗi ra'ayinsa abin da ya bayyana gare shi da waye ki kenan babu fitta matu'i akan haka ifrani ya halatta kirani ya halatta tamattu'i ma zai halatta kenan ko mut'atun tamattu'i kenan yanzu fi babun fi tamattu'i yanzu za mu shiga cikin tamattu'i قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال يتي سمعت عام حج حج معاوية يسأل سعد بن مالك ناجي شكرا دا معاوية أيك حج ينا تنبيه سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالأمرة إلى الحج me kake gani daga in aka tamattu'i aka yi hajji tamattu'i قال حسنة جميلة يتي هنا لكيو فقال قد كان عمر ينهى عنها يتي أي عمر يا كسن ينا هنا ينتمتي فأنت خيرا من عمر كي كافي عمر ني قال عمر خير مني يتي عمر يا فيني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر بإجابة عمر يا فيني akwai magana manzo Allah ya fi Umar akwai magana magana ta kare ba ja قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق عن أبي موسى قال يتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وهو منيخ بالبتخاء na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aikin haji lokacin yana wurin albatha inda suke sauka fa qala li she manzo Allah ce ni zai tambaye ni ahajjanta ka dau harma qultu na'am nace i qala kaifa ahlalta yace ya kai talbiya labbaik allahumma labbaik dawa qala qultu labbaik bi ihlalin ka ihlalin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na ce labbai ka bi ihilalin ka ihilalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya Allah zai aikin haji irin yadda manzo Allah ya dau harama ba na nan ya dauka ban san yadda ya dauka ba amma Allah irin na manzon Allah rake kala ahsanta sai manzo Allah ce kai daidai izhab kaje fatuf bil baiti wa bis safa wal marwa kaje kai tawafi kai sa'i safa da marwa ثم حل سأنك كونشي كورور أيك ناك قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس رجي ني سعي ني طوافي نساء صفا والمروة سيرزو وجن وتمتشكين ماتا بني قيس فجعلت تفلي رأسي تنا كنت من غاشينا كوتنا كسا من غاشينا فجعلت أفتي الناس بذلك sai na zama wannan ba mutane fatawa da abin da manzon Allah ya ce fa qala li rajulun sai wani ya ce mini ya abdullahi ibn qais ruwaidan ba'da futiyaka ya abdullahi ibn qais kai hankali fa wannan fatayen da kake bayarwa fa innaka la tadri ma ahdasa amirul mu'minina fi an-nusk ba'dak kai baka san abin da amirul mu'minina ya canza ya kawo ba a cikin aikin haji bayan ka fa qultu ya ayyuhan nas sai na ce ya ku taron jama'a man kunna aftainahu futyan falyatta'in duk wanda muka bashi fatawa kan abin da muka sani to yayi hankali fa inna amiral mu'minina saboda tabbas amirul mu'minina sayyidina umar qad qadimun alaikum fabihi fa atammu khalifa na zuwa shi za ku bi abin da yace ku yi shi za ku yi ubar magana ta abin da lokacin fatawan da ya bayar ya bayar da fatawa daidai kuma yakinan akan gaskiya amma tun daga amirul muminin zuwa abin da ya ce a yi shi za a yi an fahimta me yasa saboda in aka samu sabani wannan suka kari juna ilimi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to duka ya halatta amma hukumul hakim yarfa'ul khilaf abinda shugaba ya faɗa a ce a yi to shi za a yi shi za a bi don shi ke da hukunci wancan lokacin falamma kadima ataituhu fa zakartu zalika lahu sayyidina umar yazo shi nan je nace mishi ga halin da abin da ya kasance ga abin da ya kasance fa qala sai ce inna khudh bi kitabillahi in za mu dauki hukunci cikin littafin Allah fa inna kitaballahi ya'muru bit tamami ai littafin Allah yace a ce wa atimmul hajj wal umra wa inna khudh bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in kuma za mu ɗauki sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yahilla hatta balaga al-hadiya hadiyu mahillahu an fahimta in kuma sunna za mu ɗauka ga abinda sunna ta faɗa ba na ba wani abin da muka zaba da she to ashe daidai ne aka ce abi shi din don an san sayyidina Umar ya san abin da yake an fahimta lokaci yayi lokaci yayi yanzu sallan yana dawowa shida kenan magarba ko eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم